بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya ba da iko ya kaddara mana dawowa a karatuttuka da muka saba yi a wannan matsalaci mai albarka a daidai wannan rana ta yau juma'a ashirin ga watan shawwal hijira ta farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara shida, a kalandar nasara kuma kamar goma sha takwas ga watan hudu dubu da ashirin da biyar kamar da yake al'ada kuma wani abu na yau da kullun da aka saba duk azumi lura da cewa ma ba za su haɗu ba to akan ajiye karatun dab da azumi kamar in zai iya tunawa ina ga darasin karshe kamar 22 ga watan sha'ban aka yi shi a kalandar nasara kuma 21 ga watan biyu kusan sati takwas kenan yau ba kan ajiye karatu saboda a mai da hankali ga ibadu na watan azumin ramadan domin ganin an dage domin a samu dacewa tun wancan lokaci ba mu sami dawowa ba sai wannan rana ta juma'a kamar da yake sananne ranaku ne guda biyu na karatun da muke yi akwai na nan masallacin wanda kafin azumin mun karkare littafin al-buyu'u wa ma yushra'u wa yumna'u minha matsaloli na saye da sayarwa nau'ukan da aka shar'anta aka halasta mana da kuma abin da aka hana mana sannan rana ta biyu ita ce ranar laraba wadda ita kuma muke yi a masallacin abubakar siddiq radiyallahu an masallacin da ya fi shahara da masallacin gangare basawa shi ko muna karatun addurarul bahiyya na babban malami Muhammad ibn Ali ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala to mun dawo a daidai wannan rana bayan kammala wancan littafi to littafin da zamu dora akai shi ma cikin rasail ne ilmiya an ce rasa'il ɗabi'a ce ta malamai kamar littafin da ba kanta meme ba ba mai yawan shafuka ba ballantana ya kai yawan mujalladai akwai littafin da zaka gaba a sa shi a majalisi gaskiya saboda yayi yawa ka samu littafi mai mujalladi goma ko ashirin ko hamsin ko ɗari ka ce za ka sa shi a majalisi a waɗannan littafai ne na muraja'a da kuma kasancewarsu masu yanki shakku ko raba gaddama wanda galiban akan aje su don koma masu domin samo fatawa ko wani abu mai kama da haka wancan littafi da muka kammala littafi ne da ya tattauna a matsaloli na aƙida a na matsaloli na mu'amala hada-hada ta saye da sayarwa wadda take cike da bukatuwar musan yadda addini ya ce tunda al'amari ne na lalura ta yau da kullum idan har ba ka da kantin da kake kasawa ka sayar to tabbas akwai kantinan da suke kasawa su sayar ka je ka saya kaga mutum bai da makawa kenan sai ya san hukuncin saye kuma sai ya san hukuncin sayarwa ba wannan karan littafin da za mu yi ɗaya ne daga cikin littafan bajiman malamai musamman na wannan zamani yana nan da rai shi da haka shi ba za mu ce mashi rahimahullahu ta'ala ba sai dai a ce hafizahullahu ta'ala wannan littafi ya ba shi taken zahiratu za'fil iman burbushi ko alamu na raunin imani a kodin sababe da ke kewaye da mu waɗanda muke aikatawa wanda muke aikatawa ko kuma waɗanda ake aikatawa a tare da mu ko kuma waɗanda suke ƙarƙashinmu suke aikatawa waɗanda duka waɗannan ayyuka suna nuni ga cewa shi imanin da aka kira mu zuwa gare shi ko kuma imanin da ya fi mana muhimmanci fiye da ita duniyar wanda haɗuwarmu da Allah da shi za ta samu tsira to ya yi rauni yanzu idan kana da waya cajin ka yi ƙasa lo caji kenan ko kana waya ka ji matar manaja ta fara maka turanci cewa kudin account ɗinka sun fara sauka to zaka ga maza maza ka ne ba caja in ba in caji ne kasa sai ka ga an makala a wuta ko a nema generator ko wani shagon caji ko kuma inda power bank ko sai shi ma sai ya sai a makala wani ma sai ya kashe wayar dan ya dan samu ragowar wanda zai amfani da shi a gaba wani kuma sai ya je cikin wayar ya koma ya rufe wasu applications din sai zama na ɗan cajin ka guda goma 10% 8% sai ka yi awoyi da shi kaga wannan duka dabara ce dan a tsira fa a rayuwar duniya batir ya yi ƙasa kuɗi sun yi ƙasa abinci ya yi lo waye duk sai a nemo saboda a rayu ko a ji daɗi a rayuwa to imani ma yana da wasu ababe da suke faruwa ko dai su haɓaka shi kina akwai masu haɓaka imanin liyazdadu imanan ma imanihim akwai kuma waɗansu shukuman al'amura da shaidan ke jagoranta ko alkintawa waɗanda suke faruwa da mu daga nan sai a samu za'aful iman kalmar zahira ismi ne na ismul fa'il ne zai iya zuwa da ma'anar ismul mafa'uli ai muzhiru za'afil iman ababen da suke bayyanar da raunin imanin mutum to shine ce al'arad ababen da ke bijirowa a samu raunin imani yanzu misali idan aka yi dogon rashin wuta zaka samu karancin caji idan kai tafiya babu wuta a kusa zaka samu karancin caji idan kai waya da yawa zaka cinye kudin account ɗinka zai kasa to akwai waɗansu abubuwa irin wannan da ke faruwa da imanin mu kawai sai ga mutum da an san shi da babban imani da faffaɗan imani da imani mai adadi da yawa wata na sai a waba sai a gaba abu to wai menene waɗannan ababen akwai buƙatuwar a kau da su sannan akwai al'asba sababba in an ce ari da sabab za ga ma'anonin kamar daban ɗaya ne amma suna da bambanci in an ce ari shine abin da zai bijiro kwatsam kai baka san da shi ba shi ko sabab ka san da shi yanzu ka san cewa in kai ta waya kudin wayar ka za su gari kaga wannan sabab ne ba arid bane amma idan aka mamaye ka aka dauki wayar ka aka kira kai baka sani ba wannan arid ne shi yasa sabab din yafi faruwa akan awarid din duk da wani lokaci zai iya juyewa a ce awarid din shi fi sabab din yawa to sannan malam dai zai mana magana kan al asbab menene sababba na raunin wannan imani to sannan sai kuma al-ilaj magani lallai imaninmu yana yin rauni idan ka kwatanta da hatta iyayenmu da kakanninmu rayuwarsu ta fi ƙwarin imani akan rayuwar mu ƴaƴa da jikoki a yanzu ballantana kuma ka ɗauki ƙarni guda ka ce wannan ƙarnin da ƙarnin da ya gabace shi suwa suka fi ƙwarin imani ballantana ka ɗauki ƙurun dama in ana dara fidda uwa aiki ba za a yi kwatanci ma da sahabbai ba amma ka duba yadda magabata suka rika rayuwa ka duba yadda wanda suka biyo bayan cikin as-salafu salih suka rika rayuwa ka duba yadda khalaf suka rika rayuwa to mu kuma ka duba yadda muke rayuwa lallai imanin mu yayi rauni to yanzu menene magani duk yadda cuta ta munana idan aka gano maganinta malam ta kusa warkewa daka wannan shine littafin da zamu sa da wannan take lura kuma da cewa halin da muke ciki a yanzu ba wai iya Najeriya kawai ba ba iya Afirka kawai ba a a duniyar ma gaba daya awaridu da asbabu da ke sa imani su rauni sun yawaita wasu tilasta maka za a yi ba yadda ka iya in kana so ka rayu wasu kuma bal makrul laili wan nahari iz ta'muruna na an nakfura billahi wani kuma makirci ne na dare daban na rana daban wani abun kuma iblis ne ko kace shedan wanda in suka taru ga mutum ko ɗaya bijiro ko ya zama sila ga mutum sai imani sai kasa in muka kallar da guguwar da ke kadawa muka kalla kanmu kai ni da kai akalla mun mallaki hankalinmu ba kowace guguwa ba ce za ta iya kadawa ni da kai ta jamu wannan kuma zai mu ce sai alhamdulillah amma ka kalli to ƴaƴanka da kanninka da na ƙasa balanta na jikoki da tattaba kunni ga wanda suke da su su kana ga wannan guguwar za ka iya barin su kai akalla ka wuto wani lokaci na kyawawan dabi'u na yi wa imani caji na hangen nesa ga al'adu da ɗabi'u masu kyau da ka gada sannan ka koya na addini ‘ya'ya da jikoki duk ba su da wannan to sannan kuma guguwar ƙara kaɗawa take wadda kullum imaninmu take ƙara ci kaga akwai matsala ta harkar bokanci da tsaface-tsaface da duba da camfe-camfe da sihirce-sihirce da rufa'ido domin a nema duniya domin a nema mukami wai domin a nema magani wannan guguwar wani abin ya dawo kwarai a cikin mutanenmu zaful iman ne bal qatlul imani ma dan imanin ne za a nema a rasa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaimanu walakin shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr to ka duba yadda ake wayannan tsafata tsafata lokaci bayan lokaci zaka ji makabarta kaza an shiga yadda ake gadin transformers dan kar a saci waya makabartu ma haka ake gadin su amma a haka miyagun ke kaiwa da komowa wani a ce na mai rai ake so nan da nan ka ga an je an cakume wani malam ya bata kenan yanzu masu tsafin kwanabin suke da kinnafas fa ana so za yi tsafi ana son idanuwa guda ɗari kaga mutum hamsin kenan sai ya kwanabin da kinnafas sai a ce a faɗa wani irin mutane yake su mutane iri kaza sai sa za ga an kama wani sun ƙi kira ko kuma in suna so su yi cuta zulumatun babu hafauka ba sai su kira ƴan uwan su karɓe kuɗin sai sun karɓa kuɗin sai ce ɗan uwanku ya rasu tun kwana arba'in an mashi janaza kai Allah ya isa kuma su maka Allah ya isa su ma to kaga tsaface tsaface to wannan abu yana kashe imani kuma yana yawa a tsakanin sannan ga guguwa ta waɗannan fitinannun da ake ce ma yan kalakatu wanda ake ce masu alqur'aniyun har littafi an yi a kansu mujalladi guda ƙato da juzai guda biyu amma dai an yi wa malamin istidraki cewa sunan da ya ba su bai yi ba ya ce alƙur'aniyun kamar yadda suke ce kansu wai ƴan ƙur'ani zalla eh in ka ce ƙur'ani zalla ba shi bane fasarin ƙur'aniyun zagin kansu suke yi za ga ba ruwan su da hadisi jiyar da wannan dan kazinan yake yi sai bukhari haka za ga ya fito yana zagi da cin mutunci kala kala ko larabci ba mai ji dan naje na karambanin larabci yar jumla ce ba tafi layi biyu ba kurakurai sun kai ashirin kuma baƙaƙen ba su nuna a kan shi ba huruf ɗin ba su nuna ba so da ƙura'an dama da hausa yake karantawa to kaga su malin guguwar tana kaɗawa don tana jan mutane kuma a ƙarƙashin ƙasa za ka ga wasu na rayuwa kamar suna da fahimta irin tasu to sannan ga guguwa ta mabiya ɗariƙun sufaye ƙarƙashin abinda jahilan ciki ke cewa faira ‘yan Allah kowa, ‘yan kowa Allah, ita ma tana yaduwa saboda addini ne shirka ce mai daɗin yi, ba ruwanka da sallah, ba ruwanka da azumi, ba ruwanka da zakka, kuma za ka faɗa duk abinda ka ga dama, kuma a je lahira dole a yi maka ciko ko ka tada balli. ita ce ka'idar ai ita ce ka'idar ka duba yadda suke da shafuka a social media ka duba suke da tashoshi a youtube ka duba group group ɗinsu kuma suna yaɗa aƙidar ba tare da jin tsoro ba kuma manyansu sun kasa taka masa birki in ka zo ka samu wani dattijo duk yayi hurhura ka ce wane muridinka ya ce komai Allah ne sai ka ji ya ce maka me yasa wane yake yin haka wai abin da yake nufi wai me yasa yake bayyanawa hurhurar ta banza ce shi ma ai wato laifin bayyanawar shi ne kawai ne amma a ce ko Allah ne shi ma nan Allah ne shi ma nan Allah ne to kaga wannan guguwar in ka kalli ƴaƴanmu za ga akwai tafa yanzu wannan magaribar da muka yi a nan gefen masallacin akwai yaran da ba su yi ba ba ƴaƴan wani kirista ba ne ko wani fasto ƴan gari ne ƴaƴan musulmi ne amma me yake siyarwa gyaɗa yake siyarwa jarin ɗari da tamanin su ne ‘yan hakika su ne masu haƙiƙar wahadatul wujud komi zai zama Allah so da aka za a samu ittihadul amrai ne shi Allah shi ne mutum mutumin shi ne Allah su ne ‘yan haƙiƙa ko su ce ma kansu ‘yan faira ko kuma su ce ma a ce masu ‘yan wahadatul wujud ko kuma a ce masu ‘yan alhululiya ko a ce masu al'ittihadiyya duka su ne mutum zai je ne tarbiya akwai wanda suke ce mashi tarbiya duk dan dariƙa ya san tarbiya wuri za ka shiga akwai ta kwana arba'in akwai ta fiye da haka a lankana maka wasu zikiri kai ta yi ba ci ba sha sai na lalura yau da kullum kawai shehu zai iya shigowa bayan sati biyu ya tambaye ka mana an ta waye kai ko ya ce maka wane ne ni in ka faɗa sunan shi har yanzu baka samu ba ai dole sai yana so ne ya gwada kai ga daga ka samu development daga tauhidin baya zuwa tauhidin yanzu mun ce mu sun raba ko addini ya raba tauhidi gida uku sun ce ƙarya ne amma sun koma gefe sun raba su ma gida uku tauhidul amma tauhidin jahilai ga nagari shine tauhidin musulmi shine la ilaha illallah wannan tauhidin jahilai ne wai sai kai daga sai ka shiga aljanna da shi sai kuma tauhidul khassa tauhidin ajin matsakaita nauyi sune la ilaha illa anta ka kalli wani mutum ka ce la ilaha illa anta in ya shigo wajen kana tarbiya ya ce man ana wane ne ni ka ce kai Allah ne ya ce masha Allah ka fara samuwa sai ya fita ya kyale ka wata na idan ya dawo wane ne ni Allah ne wannan bangon fa Allah ne kofar nan fa Allah ne fankan nan fa Allah ne kwataccen fa Allah ne ya zan billah ta'ala Allah amma yakunu zalimuna uluwan kabira daga nan zaka iya ci gaba har ka kai matsayin la ilaha illa ana ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni ba lokacin mutum ya zama Allah sai ya ga dama yi sallah sai ya ga dama duk kai duk yadda ya ga dama dole yi zaka da abin dan anta yake fada yake ta giya da ake cewa suna sha da wiwi da ake cewa suna sha da barin sallah ai duk wannan shine hakikar kuma yace duk dan dariƙar da yace maka ba ita bace dariƙa karantsi da Allah munafiki ne komai hurhurar shi aslan ita ce dariƙar sai dai wanda kila aka yaudara ta hanyar ziga shi ko cewa biyayya ga malamai tunda kaga su ba a musawa in ka kalmata kafa gaban wani yana kiran sallah ba da ma ka tashi ka je kai so da shi shi ma bai yi ba kuma saurin da kake zaka yi sallar ne dan a gafarta maka to shi ya gafarta maka shi ya gafarta maka wannan duk suna nan a littafansu a kimshe to kaga wannan masifar ita ma tana nan tana kadawa za ga irin yaran mu yanzu nan yanzu mun gama sallah ga yara nan ba su zo sun yi sallah ba to radda ya cimma wannan aqidar dan Allah dama shi sallar wuya take mai shi kawai sai ya cimma ai ga wata aqida ma in ka shiga ba sallah aukawa zai yi kai kila ka manyanta ko ka rasu ko kuma ya gudu ya bakka ma to kaga imanin ya ya ya mutuma kenan ba yayi rauni ba to sannan ga kuma guguwa ta demokradiya dake kadawa wanda ita asalin aikin ta ma ta yaki addini shi yasa ake so masu addinin su shiga su ga me za su iya dakilewa na sharri da makircin ta yanzu ka duba dokar da suke tafafutukar wai ai wa gyara kasashen Afirka ta yamma Allah ya taimaki Nijar sun fita sun ma rantsar da harshen su a matsayin national language yanzu hausa ita ce harshen ƙasar nijar hausa ka zo ba hausa ga zabarmanci ga buzanci ga barbarci ga fulatanci sun ce duk ba wannan ake kallo ba hausa ke da kashi saba'in zuwa tamanin na masu magana da hau ita a ƙasar amma mu muna nan gefe sai ƙarya in kai kuskuren turanci wani wai ka bashi mamaki kun zo sallafa ya kasa asuba ya kasa azuhur an yi kabli bai san ana yi ba ya je umra yana dawafi a baibai kuma wai wai kai kuskuren wai wai kana bashi tausayi kai ka hada Qur'ani ba ko ka iya bakara amma kuma wani na ban tausayi duk tare muka yi primary ga kujera ta ga kujera ta har taimako na yake assignment wai amma har yanzu bai iya slang irin na Ingila ba Allah ya tashe ka da Ingila na tabbatar kai da kanka ka san an samu matsala sai da kanka aka dauki hotonka da da shugaban jami'ar adawa ai ka san baka ba takara to kaga wai yanzu doka ce suke so su gyara wai dokar da aka sa ana so a matsawa har Najeriya dokar da aka sa ta hukunta duk wanda ya ci mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam wai a janye dokar wai kowa na da yancin ya zagi duk wanda ya ga dama amma sun ki yadda kuma a janye dokar gaba daya in za a yi sai a ce an janye doka zaka iya cin mutuncin uban kowa kuma ko shugaban kasa ka zaga ba shegin da zai maka magana kaga nan da gobe yadda za ta kaya shi ma da bai cimnanin ba to amma dai ana nan ana ankarar da su ko muna hada da muguwar addu'a wannan ma mutanen ba wata shirya da zasu ai kawai Allah fa kana kallo fa sun kure mu fa kai ke da fawa shine ake cewa Allahumma arihim ajaiba qudratik ya Allah dan buwayarka dan Allah Allah ka nuna masa ka'isa Allah suna hawa jirgi ya kake bari su sauka suna hawa mota gidansu da wutar lantarki suna da tulunan gas to ya Allah ma sai kai wannan in kaji ana cewa a jinjina fa ba nauyi ne shi Allah inna ma amruhu idza arada shay'a yaqul lahu kun fayakun kawai cewa dai kun din fayakunu ba ce fakana ba in ka ce fakana da kenan fayakunu har yanzu da suna nauya za a ce wai a gyaggyara amma yanzu ba dama ka zagi kansila a shi wannan ai yana da mulki ba dama ka taba gubernata na gwamna yana da immunity shugaban kasa ba za ka taba shi ba amma annabi wai za iya zage shi to kaga wannan guguwar tana nan sannan ga guguwa ta son da ta cika mutane son rai son rai innal hawa lahu wal hawanu bi ainihi alimamu shafi'i yake cewa bala'i hudu in dai abubuwa guda hudu in dai da su a doron duniya ya ce muna cikin wani irin yanayi ya ce in nibutulitu bi arba'in tarminani bin nabli kad nasabu alayya sharaka iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa min aina arjuduna hunna fikaka yace in nibutulitu bi arba'in ni dai a wannan rayuwar duniyar Allah ya jarabce ni da bala'o'i guda hudu bin nabla kad nasabu alayya sharaka sun aje kibiyar su suna ta harbi na yace iblis na daya shedan inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa ka dube dake mashi biyayya yanzu masu bautar shedan a shaytaniyun a kasar America suna nan suna ta karfi yanzu akwai sansanin su a nan Najeriya wa uba a kudu suna da ofisoshi su masu bautar shedan ne suna tarurruka suna da tsari kuma suna da yanci constitution ya ba su yanci cewa suka ce wai shedan in ma ya saba ma Allah su ba su ga dalilin irin wannan zagin shi da ake ba kuma ma wai idan ya saba ma Allah wai ni da kai ya saba ma mu kyala wanda ya saba ma wan mana wai ya rama suka ce kai koma dai yayi laifin zagin yayi yawa to da ka sushi suke su to ka abubuwa ce irin su zaga suna amfani da mawaka suna amfani da celebrities suna amfani da waye da waye da waye kuma in ka kalli zubin rayuwar sai ka ga ga fitinar kuɗi kaga ya ce iblisu ko wa duniya sai fitinar duniya da duniya da kuɗi ba ka raba su fitinar kuɗi da fitinar duniya to ita ma gata nan tana kadawa wa nafsi sai raina wala hawa sai son rai haka ababen da za ka raunana imanin mutum a yanzu yawaita suke ƙara yi suna ƙara faɗaɗa suna ƙara shiga cikin mutane suna nasara akan manya da suka mallaki hankalinsu to me zatanka kuma ga yara na daidai yaran nan ba su karatu na kirki ba irin yadda manyan suka yi karatun galiban mai kyau ne shi yasa hatta tsare-tsaren karatuttukan mu duk sai an zo an gyaggyara na makarantu kaga boko tana ta cinye lokaci wannan lesin lesin din da ake a makarantu duk an soke shi malayin da in aka yi karatun boko daga takwas na safi zuwa goma na safi za ka zama farfesa a karatun najeriya theory ne ba ka sai yanzu kana shekara arba'in za ka iya shiga firamare ka gama duk karatun da ake na firamare za ka gama a wata shida tun daga primary one har da intersign din da waye wata shida ka gama kuma ka ci jarabawa secondary kuma shekara ɗaya kayi SS JS da SS ka ɗauki neko da waye ka shiga digiri to kaga an kwashe ahoyin an ba waccan bokwa ba wai ana sukar shi bane yana da amfani amma an bashi lokacin da yayi mai yawa a haka za ga ayi ayi ayi ayi uku sannan kuma a juya lesson sai bakwai islamiyya sai da yamma na ga wani kilim na mala albani ce ai in dai za mu ci gaba da islamiyya da yamma ‘ya'yanmu sun kaɗi duk ‘ya'yanmu ba za su yi musuluncin da muka yi ba in dai za a yi islamiyya da yamma malam kawai a zuya bokonta koma yamma ta isa awa biyu ya isa boko awa biyu ya isa ko jami'o'in muka shiga gani duk malam ana bara ana karuwa ne yanzu akwai ana uniform a jami'a uniform ya kamata a yi kuma a yi timetable latta daga takwas zuwa hudu na yamma yadda ma'aikaci zai je haka zaka je ka shiga aji jami'o'in turai da kasashen asiya haka suke yi amma mu sun da sun dauke mu hayawana ko muka yadda mu hayawana din ne sai muke tafiya a haka amma islamiyya awa biyu awa uku ba zai isa ba abubuwa da yawa suna da bukatuwar gyare-gyare da haka ababen da ke taɓa imaninmu da raunana shi suna da yawa kuma suna cinmu sosai sannan ga mu ita ce babban abun tsoro to malam mai wannan littafi sai ya ƙoƙari ya tattara matsaloli masu matuƙar muhimmanci littafin ya kai shekara arba'in da wallafawa an buga an sake bugawa an sake bugawa an sake bugawa masu zuwa aikin haji an sha ba su kwafin ire-iren littafan shi mawallafin shine Ash-Shaykh Al-Allama Muhammad Salih Al-Munajjid wannan malami yana nan da rai shi asalin shi haifaffen garin Halab ne haifaffen garin Halab ne wanda wannan garin na Halab ɗaya daga cikin garuruwan da aka yi wa mu musulmi mummunar asarar da har duniya ta nade ba za mu manta ba karkashin wancan azzalimin shugaba a ƙasar Suriya Basharul Asad tun daga kan baban shi ake takura wa sunna har ya zo ya karba sai bana da aka yi mai mulki shekaru kusan arba'in su da baban shi shi da baban shi sunna na dandana kudarta da an kamo ka gana hadu sunna ne ma da yadda kaga ana waragon layya haka za a yi maka suna da injina na kwaye fatar mutum in aka samu nan kawai sai a kama kana ihu ana tayewa a wurga ka rana in ka ce ruwa a ƙara kai ka rana ko a baka tafasashe da kayi sallah akwai injin nike mutum ko a ka, suma suka fahimci sallah kake ko sai a ɗauko ka sai a jira ka inji kamar injin wanki ana jira ka zai nike ka yadda ka san blender can mutum zai fita an gama nike shi sai a je a shanya nama in ya bushe sai a yi abin da ake so a yi da shi haka suka yi ta yi shi da baban shi amma za ga in shi a social media akwai wani abu suwaga wasu kila suna bin shafin shi yana saudiya yanzu dan shi'a ne za ga ya fito ya ce ai da america da isra'ila an samu rikici sai kai ta jin daɗi dan shi'a ne aƙidar da yake so ya baza shi ne saudiya ta gaza musulmi sun gaza ahalin sunna sun gaza iran kawai ke tara don haka a zo a bi iran yana nan a facebook yana da shafi to shi muhammad salih al-munajjid haifaffen garin halab ne a halab aka haife shi amma tun da ya dan fara girma ya baro garin halab na suriya ne an haife shi a kalandar musulunci talatin ga watan zulhijja ana gobe sabuwar shekara hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin yanzu shekarar shi nawa zai zama yana da sittin da biyar ko da shida kenan sittin da biyar da 'yan kwanaki ko da 'yan watanni o ya kusa ya kusa sittin da shida inda muna shawwal ne to ya zo kusan a saudiya ya komai na karatuttukan shi har ma suna cewa madarasatuhul um irin makarantar da za ta zame maka uwa mu a nan Najeriya galibin ba ma da wannan ba ma da wannan in sun ce almadarasatul um makarantar da ta gina ka galiban ita ce makarantar da kai diploma ko digiri amma za ga wani ga inda ya digiri wata je ya kai ban makarantar da ya masa makarantar da kai masa ba ta gina ka ba fa inda kai digiri nan ne madarasatukal um ko kuma inda wata sakandare ka koma ka jingina kanka da ita to akwai wata makaranta da ake ce mata King Fahad University of Petroleum and Resources makarantar King Fahad da take nazarin petroleum da da ma'adinai dan science ne daga baya dawo harkar addini yana da ilmi ke abin nan kwarewa wajen iya da'awa ya yi karatu mun faɗi shekarar da aka fi shi ta musulunci a shekarar bature kamar sha uku ga july 1961 61 in ka lissafa za ga shi amma ya cika shekara kusan shidan kenan to yana da ya yi karatu wajen su muhammad da sale ibn al-usaimin allah ya mashi rahama abdullahi ibn bas ibn jibrin da sauransu kusan komai nashi a saudi yayi yana da mabiya a social media masu tarin yawa mutanen kasar saudiya matasa da malamai tun sama da shekara ashirin suke roƙon kasar saudiya ta bashi shaidar zama ɗan ƙasa amma saudiya ta ƙi bashi an yi an yi an yi sun ƙi bashi har yanzu amma dai har yanzu al'umma na ta bi ana roƙonsu da su sabin nan su bashi wannan shaida yana da littafai masu tarin yawa da ya wallafa daga ciki akwai wannan akwai malaman da in suna kawo littafan da ya wallafa wannan ne na biyu so da gudunmuwar da ya bayar a da'ira ta gyara zuciya da aƙida da rayuwar ɗa musulmi a wannan rayuwar da lalle ba makawa ta yi guziri da shi imanin domin shiga lahira da kafar dama yana da kafafe nashi na kanshi a social media yana da wani website da ake ce mashi abin na su'al wa jawab tambayoyi ne da amsa a internet yana amsa tambayoyi da abin nan yana da makaranta da ya bude da ake ce mata akademiyatu zat duk shekara ko duk wata shida haka yakan bude portal din yakan dauki dalibai daga ko ina a duniya na taba shiga makarantar zaka shiga karatu na wata shida in ka shiga kai register zaka za a baka timetable lokacin darussan rana kaza karfe kaza zuwa karfe kaza kana shiga shafin zaka an fara darasi ga wanda suka shigo mabambantan mutane irin yadda ka san wani malami al-makkawi daga nan misra shi kuma yake shi kuma nashi na hauni shi kuma wannan darussan aqida da sauran darussa na addini shi wancan dan misran darussa ne na na luga in ka shiga kai rijista ina da certificate din shi al-makkawin wajen kala uku in kuka yi lacca amma shi sai ka ci 80 sannan zai baka certificate na ke jaraba sai ka ci 80 75 na ce try again later ya Allah ya zakara later sai ka ci 80 ya girɗa ruwa da ya dago wallah zai gaci tamanin zai baka abin nan zai zo ce to ga tambaya zama guda za ku karkare kuma da yawa ana ci din sosai yan najeriya da yawa suna shiga to shi ma yana da akademi ya fi zaɗi sannan shi ne yake da mallakin sat ɗin da aka buɗe ana yaɗa darussan abdullahi ibn baz in ka shiga kaga wannan sadin shi yake kula da shi mutum ne dai da yake da kwazo da himma kwarai kwarai da gaske yana da darussa na audio na sama da awa ko dubu arba'in da biyar ne a kan intanet darussan shi da ya yau da kullum cikin tsawon shekara ashirin da shida ana yana dorawa yana yana dorawa da haka yana da tasiri kwarai wajen harkoki na da'awa kuma yana cikin malaman da za ga gwamnatin saudiya ba ta rigingimu da su ba rigingimu ba yadda yadda ake da su salmanu lauda ba ne da rigingimun da ake da na su aidul karami da su a doktor abdurrahmanu al'arifi so yana ana rigima da su kama shi za ka ji babu rigima sun ƙi ba shi shaidar zama ɗan saudiya amma bai ɗauki abin da zafi ba da ka ba bai tilasta cewa sai an bashi ba ya yadda a matsayin shi na ɗan suriya yana zaune a ƙasar saudiya kuma suna mutunta shi suna bashi kula da duk abin da ya kamata lura da cewa yana da baiwa ta ilimi na addini yana da wallafe-wallafe masu tarin yawa waɗanda ya abin nan ɗinsu ya rubuta galiban littafan shi daga kanana yake yi saboda kwarewa ce shi ma a da'awa in kananan littafai ne za ga wani littafin shafi ashirin da wani abu ma akwai uturuk asaran kablar rahil akwai alasalibun nahawiyya zahiratu za'afil iman akwai mufsidatul qulub abubuwan da suke bata zuciya su gamayyar abubuwa ne daga bayar karaba su haka ana bubbuga su kuma suna amfanar al'umma kwarai-kwarai da gaske yana da shafi nashi na kan shi da yake zuwa littafan shi ka shiga kusan gaba ɗaya littafan shi za ka iya ganin su a sat ɗin kuma da damar ka iya downloadin ɗinka a kyauta to ya yi iya abin da zai ke yadda wajen bayar da gudunmawa don ganin an ya yaɗa addini da haka wannan littafin shi za mu duba mai wannan take na zahiratu za'afil iman al-a'radu al-asbabu al-ilaj wallafar shi Muhammad Sali al-Munajjid Allah madaukin sarki ya kara mashi lafiya yana nan da ran shi kamar yadda muka faɗa a kasar Saudiya to zamu je ko da mukaddima zuwa amma badun mu gani ko wasu bayanai da suke da ta'alluki dai da shimfidar da yayi wanda daga nan ne za a gano inda ma ya fuskanta yace bismillahir rahmanir rahim al-muqaddamatu gabatarwa in sha faɗi zaka yi cewa al-muqaddama za ka iya cewa al-muqaddima gabatarwa innal hamdalillah lalle godiya ta tabbata ga Allah in an ce godiya shine yabo ga Allah yaban da ya dace da shi to idan ku aka ce yabo ga Allah yaban da ya dace da shi to ko ya baka ni'ima ko bai baka ba za ka yi mai hamdu shi kuma shukur yabo ga Allah bisa wata ni'ima da ya maka idan ya baka wata ni'ima sai ka ce ashkuruhu ta'ala ala ma an'ama bihi alai kalmar alhamdu yabo ga Allah ko alkhairi ya same ka ko ba alkhairi bane zaka gode wa Allah kuma da fatar baki shi kuma shukuru zaka gode wa Allah da fatar baki kuma a aikace in alkhairi ya same ka shine sai suke cewa da alhamdu da ashukuru kowane ɗaya daga cikinsu ya fi ɗayan faɗi ta wata fuska ta fuskar da me ake godiyar shukuru ya fi faɗi ta fuskar dan me ake godiyar alhamdu ya fi faɗi shi alhamdu da alkhairi da sharri duk ana ma Allah alhamdu shi yasa Hausawa kakanninmu sun fahimci tauhidi suna kace ana godewa Allah ko a bakin kura amma kaga yanzu kura ba za ta rike maka kafa baka riga ashkuru ka ta'ala a a baka gano sirrin ba ai sai ka kubuta tukuna yanzu alhamdulillah za ka rika cewa alhamdulillah kudin ka sun fada kai ta alhamdulillah ko za a ce dai ba haka bane amma haka ne to lallai godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode mashi wa nasta'inuhu muna neman taimakon shi wa nastaghfiruhu muna neman gafarar shi wa nastahdihi muna neman shiriyar shi malamai sun tattauna akan cewa wannan karin wasu na ta bai tabbata ba sabo suna cewa ma kara shi bid'a ne amma kuma bajiman malamai suna kawo shi idan suka ce riwayar hadisi suke wowa sai ake to ai ba shi a hadisin in suka ce kuma a suna kawo kalmomi ne na buɗe littafansu ko zantukansu suna masu hakaito abinda wancan hadisi ya kunsa da har da ƙari sai ka ce to ba su laifi ba wa na'udhu billahi min shururi anfusina sannan muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunanmu wato ɗan adam da ka gan shi ko yana da sharri shi yasa mutanabbi ya faɗa wata magana shin jiwa ne shi yake cewa kowa da ka gan shi azzalimi ne wazzulmu min shiyamin nufusi fa in tajid za'ifatin fa li'illatin la yazlimu zalunci min shiyamin nufusi ɗabi'a ce ta kowane mai rai kowane mai rai akwai zalunci a zuciyar shi fa in tajid za'ifatin idan ka samu mai kamun kan da baya zalunci fa li'illatin la yazlimu akwai abin da ya hana shi zalunci babban abin da ake so ya hana ka zalunci shine imani da takawa to amma akwai wanda shi ba imani ke hana shi zalunci ba da zai ga dubu daya anan zai kalmar shi amma in ya ganta a gyaɗin bariki ba zai taɓa ba saboda ya san can ba dama ne eh kinnaka ne baka san na gida ba amma anan zai kalmar shi to kaga wannan in yaje can bariki ya ce wallahi dubu ɗaya wanda ya gane ya dauka a wannan babajinta bace babajinta bace akwai abin da ya hana shi wani na so ya sata sai ya hango biyu ko wani dan sanda sai ce amma fasa shi ma kaga akwai abin da ya hana shi amma ko ba lada dan adam yana da sharrori za ga dan adam har zalunta kanshi yake yi har illata kanshi yake yi dan adam ne zai faɗi maganar da za ta kai shi wuta dan adam ne zai ki faɗar maganar da za ta kai shi aljanna to kaga ko ai lalle ya kamata mu nemi tsarin Allah daga sharrorin kawunan mu wa sayyiati amalina da munanan ayyukan mu muna ayyukan da basu dace ba ko na magana ko na aiki mai yahdihillahu mai yahdihillahu ya kamata ya zama mai yahdihillahu ne saboda fi'lu shartin ne fi mahalli aljazam fi'li ne da sharati wannan ya din ita kuma tana zuwa ne lokacin da fi'ilin ya zama a mahalli na rufa ita ce alamar rufa to tunda kuma wurin ba na rufa bane sai a sallame ta wanda Allah ya shiryar fala mudillala ba mai iya shiryar da shi wa mai yudlil duk wanda Allah ya batar fala hadiyala ba mai iya shiryar da shi Allah ya batar da wani shi yasa Allah yake cewa wa mai yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah ya batar to ba wani da ya isa ya shiryar da shi kuma ka kalla ka gani ko a rayuwar duniya in Allah ya doda basiran mutum kai da baka kai mutum ba sai kai ta mamaki yanzu sai ka je nan faculty of pharmaceutical ko college of sciences ko a nan jami'a college of health sciences sai ka je ka ga farfesa a lafiya ya kuma gefe yana shan taba to shi wannan shi wani irin sakare ne kuwa ko da ba fil ɗin shi ba ne ya fi ka sanin illarta don me yake sha Allah ne ya batar da shi ta haka sunnar Allah take ko ga wanda ya fi kowa wayo a da'ira ya ƙi musulunta sai ga fasto da ya karanta bible ɗin har inda ba a karantawa shi ya karanta tunda an halatta mashi amma can sai ga wani na ƙasa da shi wanda bai karanta inda ya karanta wani tonan silili sai musulunta wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wanda ya bace babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa bis tantanta illallah sai Allah wahdahu shi kadai ba shi da abokin ta la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan shi ne kuma manzon shi ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah haqqa tuqati iyakacin abinda za ku iya na jin tsoron shi kai iya abinda za ka iya na jin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu face sai kuna musulmi wala tamutunna wannan wannan fi'ilin in aka ce kai li'irami shi to aiki ne dan wannan jumlar da kake gani saboda asali ya kamata fi'ili mudari'in yazo a mahallin nasba ne dan me yazo a mahallin rufa kace yana nan a mahallin nasba shi wata lalura ta dawo da rufa amma lalurar ba ta rufa'ar ba ce ta wani abin ne na daban to Allah ya ce kar mu yadda mu mutu face sai muna ansa sunan musulmi mutum ya rike addini ya koya addini ya tabbaka addini ya mutuwa ta same shi akai alo imrana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai daya wa khalaqa minha zawjaha ya halicci ran wannan ya halicci matar wannan ran daga jikin shi ishara zuwa ga annabi adam alaihi salam da sayyida hawa wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa kuma ya yada maza da yawa daga sayyida sayyidina adam da sayyida hawa ko sayyidatuna hawa wa nisaa da kuma mata matan ma da yawa amma bukatar sai an fassara asalin zancen shine wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaan kaseera amma bukatar ka kawo wannan tunda ka faɗi shi a can ga mutane nan da yawa daga zurriyar annabi adam ana kididdigar cewa zurriyar shi zuwa yau ana da ƴaƴa biliyan 109 dukkan jikokin shi ne minhum salihuna wa minhum duna zalika kunna tsaraika kidada akwai na kirki akwai na banza kama iya cewa na banzan sun fi yawa don ko yanzu duniyar da muke ciki na banzan sun fi yawa kuma duniyar haka ta gada duwayen duka yayan shi ne ko jikokin shi ne Allah kuma na sanar da kowa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham kuma ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙo da shi wal arhama kuma ku ji tsoron yanke zumunci akwai riwaya wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami sai zama atsafi ne akan bihi wanda kuke roƙo da shi amma an kace wal arhama wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wattaqul arhama ku ji tsoron Allah da kuke roƙo sannan ku ji tsoron yanke zumunci wallahi ku yi taka ɗanɗan zumunci haɗari ne yanke shi in ka karanta da wal arhami wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wa bil arhami ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron zumuncin da kuke haɗa junan ku da shi ya ce wani ko dan zumuncin da ke tsakanin mu yi man kaza kaka haɗa shi da zumuncin da ke tsakanin a ji tsoron shi duka biyun ma'anar za ta koma kamar wuri ɗaya ne inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance mai sa ido ne akan ku Allah yana sane da ku yana kallon ku yana lura da mene kuke yi to haka ba wani abu la takfa alayhi khafiya ya lamu qa'inatul ayun yasa aka je lahira ya fito mutane da aikin da suka yi sai ka ji kafiri na ta mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wani fitinan littafi ne wannan har karamin laifi da babban laifi duk sai da ya tantance duk sai da ya tantance sai da ya lissafin su aya ta farko a suratul nisa sura ta uku a jerin giyar ayoyin alkurani surorin alkurani sura ta hudu ko sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah wa kulu qawlan sadida ku faɗi magana ta daidai magana wanda ta dace ita za ku faɗa yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara ayyukanku zai kyautata muku ayyukanku in Allah ya kyautata aikinka zai karba kenan in Allah ya kyautata aikinka zai baka sakamako kenan in Allah ya kyautata aikinka zai maka rahama kenan wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dhunubanku wa may yuti Allah wa rasula duk wanda yayi wa Allah da manzon shi da'a faqad faza fawzan azima hakika ya rabauta rabauta mai girma mutum ya dace kenan nan ce faza ya shiga aljanna faza ya rabauta faza ya kubuta daga wuta faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata yace faqad faz duk wanda aka shigar da shi aljanna aka kuma tserar da shi daga shiga wuta faqad faza wannan mutumin ya rabauta tin ya ci nasarar rayuwa kenan wayannan ayoyin ana kawo su a cikin jeren giyar wannan hutubar da ake ce mata hutubatul haja mala albani muhammad nasirin albani kenan Allah ya bashi rahama ya rubuta littafi musamman akan wannan hutuba din tana da matukar muhimmanci ita ake in za a fara wani muhimmin zanci hutuba ta minbari hutuba ta neman aure hutuba ta daura aure siga ta daura aure shi wanda ya zo neman auren shi zai yi wanda ita ce ka'ida ba ruwan liman liman kawai ya kawo ɗauki ne so da kada ɗan sami deficiency amma kai da ka zo neman auren ana baka makirfon to ina alhamdulillah sai ka gama ta tsam sai kai bayanin da ya kawo ka sai ka nema aure zai a gyara a tafi a haka da ya manage good sai malamin sai liman ya shigo yake yi amma ba ruwan liman daura aure ba ko a waya za ku yi irin gurum na wasa ba ce a sa wali a sa ango kowa ya shigo a kira minti goma an gama ko a tashan mota za a daura amma dai in aka tarun kama an fi mutunta shi ne ko shi ma angon ya fi da an dora mashi nauyi mai yawa wannan kutubar tana da matukar muhimmanci daga cikin fa'idar ta shine idan ka zo zaka fara wata magana sai ka yi ta zai wuya ka samu matsala a magana fasaha ba za ta kare maka ba ba za ka tsorata ba har ka rika sakin layi duk wannan yana cikin wannan fa'idar saboda kayi shimfiɗa dvcin ka yana da kwari na sunna ne to duka wayannan ayoyi guda ukun ayar da ke cikin alu imrana da ayar nisa'i da ayar al-ahzab duka su za a karanta bayan an gama sai a ce amma ba'du abin da ke karishin kutubar shi ne fa inna asdaqal hadisi kitabullah malam anan ya yanke shi ko sai ya ci gaba ya ce fa inna zahirata za'fil imani ina ga lokaci yayi sai dai mu tsaya nan sai mu tashi amma ba'du din nan wannan jumlar ta amma ba'du ita ma sunna ce fadarta a magana tun laraba a jahilai laraba tun a jahilai suna fadarta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tabbatar da ita cewa ana fadar ta in ka duba al'adabul mufrad na Imam Bukhari kamar har babi ya kulla mata babu amma ba yadda yake fadar ta cikin zanci kuma tana zuwa ne na eh sai rashi da muka yi a nan na malam Siraju da Allah ya wada suwa kamar kwana shida kenan ko takwas kai kwana takwas sai mu sa shi a cikin addu'o'in mu Allah madaukin sarki ji kanshi mashi rahama ya albarkaci bayan shi idan ta mu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani kuma sunnar kenan ta rayuwa kaga shi ba ma farashin lafiya yayi ba irin mutuwar da ake ta yi kenan wanda tana cikin ababe masu ban tsoro marigayi Dr. Idris Abdulaziz Bauchi wanda ya rasu cikin cikin azumi ko bayan sallar nan kai bayan an yi sallah dama daga cikin shi abin da yake ta faɗe yace Allah ya sa kar ya mutu irin kuja annan yace yana so yayi jinya kuma yayi jinyar kusan wata guda haka har waje ya je ya fita duk ba ya da bane har waje ya fita ba ita sa a social media ba an hahana yazo yayi jinya an ce saura kwana uku ya rasu yake cewa ina ga mahaifiyar shi ce yace saura kwana uku in warki ai saura kwana uku zan warke gaba daya shine ya rasu a cikon kwana uku yan dariƙa bauchi abin ya tare masa da hankali an tabbatar kalmar shahada shi ya rika tuna ma masu jinyar ma su duk sun rude a kawo mota a kai shi kawai suka ji ya fara kalmar shahada sun da hankalin ya dawo jikinsu sai suka fara su ma sai ya rasu kama za ka ga wani yaro mara kunya mai singiletin nan eh za ga yana cewa wai wallahi tallahi eh an ji yara sa a juma'a ai ba ai ba su ba wai tunda ya zage inya ai dole mummunan cigawa ai na ji ma fito yana wata katobara wai wai da zaka shiga daki yanzu ka samu hoton inya da ya kurukurin nan ka ce ƙarya ne bai da karama in kuma yana da karama ka faɗo wani bala'i wai dole sai bala'in ya same ka kaga ƙarya ce zalla munan mun sha zagin shi ka amma sai ka in tana geji ma har kuɗi ake samu to shine yake cewa an ji ya wuce ranar juma'a ai ba dole bane dan ka wuce ranar juma'a gafarta maka ya da hadisan kuma sai ce wal ai ba wata kalmar shahada da ya mutu da ita in ba haka ba wai a kawo bidiya to amma abin da ba fa akwai wani abu ne da suke so su rufe wani ne a nan yankin na cikin shehunan ɗariƙa ya zo mutuwa sai fara iyo wayo Allah ga su nan a ƙara min minti biyar a haka ya mutu ƙala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt hatta idza hadara ahaduhumul maut qala a banda wannan na suratu al-munafiqun قال ربي ارجعي قال ربي اوسعني اباشي با ربي لولا اخرتني ويقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله to wannan ne suke so su dan rarrafa ihu yayi tai ihu yayi tai wani a cikinsu ya taba rasuwa suka ce ai yana aljanna bayan kwana arba'in aka ce a je a tona kabarin ni na yi hira da wanda aka je buɗe kabarin da shi dan izala ne ya shiga burtu ya narki lokaci yana wani digiri a wata jami'a kusa da garin ya ce ni ina fiye minal muƙarrabi na a lokacin tarbi na ƙato mun yi harkar musabaka da shi sosai ya ce ai malam da aka buɗe sai aka kira mitin nan da nan aka ce mu duka bakin mukanin kafanmu kar wanda ya faɗa ai shiru to shi kuma da ba hali ba ne namu ne eh dan jarida ne kuma rahoto yayi kyau gaskiya to daga nan suka daina budewa ana ziyara wai da wai ko rashin ruwa ake da dan bude kabarin sun yi imani dole a yi ruwa ashe aka bude kawai sai a fasa cin abinci mushe ya bulbe da haka muna addu'a ga malam Sirat Allah madaukin sarki ya mashi rahama Allah ya sa ya huta ayyuka da ya na ibada da da'a da biyayya ga Allah Allah ya mai kyakkyawar sakaya ya sa mizanin kyawun ayyukan shi kurakurai kuma wanda ba a rasa ba a raba mu da su Allah madaukin sarki ya mai akuwar su ya yafe mashi ya albarkaci bayan shi da sauran waɗanda suka rasu cikin yan uwa musulmi tun daga dogon lokaci har ya zuwa yanzu Allah ya samu dace yana sai mu sai anan Allah sai mu darasin gaba sai mu tashi a amma ba'du din da shi malam ya ci gaba akai wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh